إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magara mai shiryawa da gabatarwa ɗan uwanku Ilyasu bin Abdullah. yau muna ladi 23 ga wata na safar hijira shekara 1447 wanda ya dace da 17 ga watan 8 2025 Allah mana mafaka uwa masu jinmu ta hanyar rediyo amfani za su iya kira a lamba kamar haka imma ta airtel mai lamba 96 tisa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu ko lamba ta move mai lamba tisa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan tayar ta ita ce 96 99 01 62 ta mufti 94 32 50 42 Allah mana mafaka assalamu alaikum na'am alhamdulillah
Allah muna da tambaya to bismillah alsa nas yawa kamar kan mutum kamar kana tafiya haka ko a wani abun hawa haka sai ka biye shi Allah sai lokaci sai eh
kamar ana cewa akwai diya menene diya shi
to na'am eh kenan dai muna hata kuma masu kira su yi ƙoƙarin kashe rediyo a lokacin kira ka yi kira ka ji bayaninka a cikin wayar da kai kaka ce kana jin radiyo kana waya ba a ji da kyau na fata a gane kuma masu 'yan kallon a facebook da shuraren mu za su iya aiko tambaye su a fashkin su kama in ma fash kita ko ka sa darul akam maiduguri ko murya sunna da magaran ko karatu and direct insha Allah assalamu alaikum kenan fashkin da ka kama a ita za ka amma a lokacin da muke karatu za ka iya aiko tambaya ka masu kallon a da jin ta hanyar facebook kenan suna iya aiko tambaya amma a lokacin da muke cikin shirin insha Allah assalamu alaikum na'am
an tashi lahiya alhamdulillah
man a gara muna bayani bisa bisa raka nan guda hudu ta bayan isha'i ana sallan yawa raka biyu ko ko akwai akwai kuma gori wanda ake karanta
to na gane na'am Eh, kenan kuma muna ƙara jaddawa wanda kamar message na salula idan mun shigo ba imam iya karanta shi wanda zai ha- an tambaya ce zai a message kin salula ne da kullum sai dai yi kayan mu shigo amma lokacin da muke cikin shiri mu ma iya buɗe message kin salula sai dai kira kai tsaye ko ta hanya ta facebook wannan mutum zai iya yi amma haka ta kira ta message mun iya buɗe gaskiya abin bai- bai tsarin bai yi to illa kurin eh, ƙarin yan uwa bayanin assalamu alaikum assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Malam na kwana.
alhamdulillah Tashi lafiya ku.
alhamdulillah bismillah tambaye ka
Yawwa muna bara a dare mana.
to Allah bai bukatun mu wannan alheri gaba daya kenan eh assalamu alaikum Wa alaikum assalam ga ta malam.
na'am sanunka Na lafiya.
lafiya lau alhamdulillah Ya kokari.
alhamdulillah sanu To Allah ya taimaka Allah shi ne gaba.
amin ya rabbal alamin Wani bawan Allah ne mai sauraron ka ɗari bisa ɗari kuma mai kamnar lamarin ka.
to Allah taimake mu da aiki Allah taimake mu Ya yi kyau sosai wallahi ga ta malam wani daɗi ne na shi jiya daddare muna zaune a mazaunin eh sai aka sa wani wa'azi a bisa salula wani abokin da ya sa shi ne wani malami yana yana shasharatu bisa zancen yushina da aka yi na ƙasa
mm sai aka ce wannan ba hurumin shi bane shiga harkar yushina wallahi ga ta ma da matsayina na masoyin ka kawai a wurin gaba ɗaya kowa kawai da bude baki ta sai ta su kai inda malam iliya ne ba zai shiga wannan zancen ba dan shi ya san abin da yake kuma dan maraya ne shi kuma ya san inda daga ina yake ina zaya wallahi malam na ji daɗin wannan kalma da mutane suka wani Allah taimake mu da Allah kare mana ya yi murna a kan ta ɗari bisa ɗari wallahi mm Allah taimake mu billahi da ta suka yi kai dan maraya ne kuma kai malamin ne shi ku dan ƙauye ne da inda a a duka ba- a a, ba ba magana wannan a a ba haka bane ba a a shi fahimta ce kowa dan mara kowa irin fahimta ce da yake daban ga asan mutane daban na haka man lamari na fahimta kun balle ce malami ne kowa da irin fahimta shi da irin kowa da irin tashi kuma mun hata Allah dora mu kan daidai kurin kuma kura kura Allah gafarta mana haka muke hata kurin Eh, sai eh, muna cewa dai insha Allah ganin yan uwa a irin wannan ma abun hili ne na tambaya ma muna fata a zaman to kwanan zaman to akan tambayoyin ne ka shiga wani abu daban wanda ba na tambaya ba na tambaya ne me hukuncin kaza idan kun san dan mu gyara lamarin ibadan mu eh kuma shi kullum muna magana cewa dan ina malami ko dan ina wa'azi bai hana ni in bar hanya ko in yi kuskure ba wani abu ne ba ko malami ya faɗa abin da yake ga shine iyawa ni abin zan faɗi a wajenka ba haka bane ba eh ya dace da abin da yake wajenka ne himma sai ga kana jin daɗi mun mun bi dace ba ga wani ma iya faɗa magana mara daɗi wannan dabi'a ce ta wa'azi Allah mana mafaka akan daidai kuran kura kura Allah gafarta mana Allah su dora maka daidai muke fata kullum Allah dora maka daidai mutum ba shi da ni ban gane ma'anar ta shiga ko me yake nufi da azumi
assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam an tashi lafiya la ilaha alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah
malaman tambaya to bismillah
kamar mutum ne cikin azumi misali eh
yana kwance da iyalin shi haka eh to misali sai wani abu ya dan fara haka kamar cikin dare haka eh
aka tashi babu ruwa eh kuma azumi kaka ne mutum zai kenan kawai gari kawai gari da janaba ko
eh na gane kama kama radio insha Allah mm. kama radio to a takaice akwai mai magana wanda ya hadarin mota ko da inji ka buge mutum ya mutu kan kan kuskure eh ana ce diya mai diya asalin diya ta kashe mutum ko da mutum ya ya kisa in ya yahi akwai na gangaci amma na kuskure diya da aka ce diya raƙumi ɗari na takaice kwan raƙumi ɗari na kuma da shekaru na aka ƙayyade amma a ko a ce lokacin da ana ƙiyasi ko a ce dinari dubu to dinari dubu yanzu ya yi goma raƙumin go- ɗari sai ya kai raƙumi dubu a takaice yanzu ba gaskiya di- dinari dubu yanzu ya wuce raƙumi ɗari biyu ya wuce abin shi sa ake lissafin kwarin raƙumi tun da akwai raƙumi za a lissafin raƙumi ɗari kuma da shekarun da aka ƙayyade za a bada kenan raƙumi ɗari yanzu za a bada diya kuma ko da eh, a ce mutum an yi himadiya tsakanin kai da masu masu mamacin akwai kafara kanka ita magana kafara daban diya daban diya ko da an biya maka diya to magana kafara tsakanin kai da Allah sai kai azumi sittin a jere wannan shi ne sai raka hudu da ake bayani mai fadala wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yayi raka hudu bayan sallar isha kamar ya yi su a daren da ta kadar da raka hudu ta nafila da ake bayan sallar isha iya su gaban kansa a wannan raka hudu kurin harka hudu aka ce to amma ko ruwaya ta yana kai bin musaud ce wanda take bayanin yin tahiya a dukkan raka'a biyu a yi tahiya amma bayan sallam ce ba a raka'a biyu za a yi tahiya a tashi kuma a tashi a kawo ko ta fatiha da sura ce raka'a hudu gaba daya duka raka'a hudu ko ce fatiha da sura ce sai akwai wani ta hanyar facebook ya ce me azalo ko azalo azalo shine suke cewa wannan wanda ake na magana mutum idan zai iya tare iyalan shi zai hudu mani ya janye hudu a waje a takaice shine aka ce azalo hausa ce ta ta talatuja a takaice yin haka ga mutum da mata idan mata ta amince kuma akan wani abu daban nan da ruwa in ta amince ba lahi bane ba amma sai da amincewar mata don akwai cutarwa in ba amincewarta sai akan magana ya kwana da janaba da azumi kuma ba su da ruwan wanka to ana bai tabbata aisha tana bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan wayuwa gari da janaba kuma yayi wanka ya ci gaba da azumi kenan wayuwa azumi daban inda janaba can cikin dare aka yi ta dan asaba ta zo da janaba kodan ko da gari ya waye za a yi wanka na janaba kuma a ci gaba da azumi kun za a yi wanka a yi sallah a yi azumi kuma ba wani matsala kan azumin su sai muna hatar yan wasan gani na takacce sai na ga dai wannan su ne wanda aka yi da kansu assalamu alaikum na'am a kashe radiyo ana kudu karo abin kullum hudu yake kashe radiyo kusan ka na'am la la alhamdulillah
wai kamar maganar janaba nan da ake yi an ce kashe radiyo ina jin da radiyo akwai radiyo kusan ka nake kamar maganar janaba nan da ake yi alo ina jin ka
in kawo da azumi ne kan makara ba ka yi wankan ba kana iya kai saurin ɗinka kawai kuma daga baya ka yi wankan kana iya saur ok to
kana saur janaba ai ba ta hana saur ya kai saur misali kana ga cewa an ka ce sai ka yi wanka ka kare kenan alfajir zai ke to ya kai saur ka kare daga baya ka je ka yi wanka assalamu alaikum alaikum salam tashi lafiya lafiya lau alhamdulillah
tattaba da tambayar da suka ba masu cutar asma eh tana tashi da rana kuma ga azumi ana iya amfani da bantolin wata magani na feshi eh na gane to kamar radiyo ka insha Allah
da malala assalamu alaikum
alaikum salam akar mukalla na'am barka da ni a gogari barka alhamdulillah don masha Allah da Allah muna da wata tambaya kamar idan mutum kamar dan kwangila ne haka eh kamar akwai masu mishi hidima masu mishi aiki kamar sosai kuma ya faɗi ya rasu
eh akwai kuɗaɗe da suke bin shi yan wasu sai suka faɗi suka rubuta a takarda da lamba
eh to abin sun yana aka yi sadaka sati aka yi sadaka kwana uku aka yi sati aka yi arba'in har abin ya kai yanzu ga shekara ba sa wayoyin mutane ma wanda in ka kiraye su wanda suka rubuta lambu ba sa ma ɗaukar lamba kai suka ce kai su wannan abin ya fi karfin su.
su masu Shine nake so.
waɗanda suke bin bashin ne a suka ke ɗaukar lamba kiran A'a yan uwan shi wanda suka rubuta lamba shi wanda suka rubuta su ce, nawa kake bin shi kaza sai su rubuta su ce to. Idan an tashi yan shi sun zo aka ce in an yi kwana sati sai a yi bayani duk kowa wanda za a biya shi a biya shi har yanzu ba a biya ba har shekara yanzu.
to shi ne muke so a mana bayani yaya ne wanda mu kuma mutum ne wanda sosai saboda Allah a yadda aka yi zai harkar rayuwar ya fi ƙarfi akwai dukiya wanda ta kai inda za a kasa ta gida nan
assalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum warahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malama magana wannan ba barka da kokari barka da safiya barka Allah samu lafiya su muna gaida kuma na muku fatan alkhairi muna sauraron ku dari bisa dari mana to Allah taimake mu da aiki wani mai sauraron ku ne daga nan bakin
na'am bismillah kamar muna so ne a mana bayani akan hudu ba mala eh wani guri sai mu ga an yi ta fasarar hausa wani guri kuma bai ta guri an yi ta wannan larabci
eh kamar wani ne ya inganta
to sai a takaice mai magana akan asamatik masu cuta ta asama ta huka akwai wani magani ake bantulin da ake fesawa in ta taso to wani malamai tunai na galajina ta imar saudiya sun yi zama kan wannan mas'ala abinda suka ba da fatawar mas'ala shi na ɗaya shi ba ruwa ba ba sha ba ne ba an fesa iya buɗe ƙoyoyin huhu ne na kuma a takaice an fatawar cewa baya kare azumi kuma ga larura mutum azumin zai wasa a takaice dai ya halitta mutum ya aiki da wannan abin da ake fesawa a baki ga wanda asama in ta taso kana cikin azumi ko da rana ne kana iya yi kuma azumin ka bai kare ba Mm. assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah malam na lafiya lafiya alhamdulillah a karatu alhamdulillah malam na tambaya ne to bismillah Allah sana sani
tsaya ne wai kamar mutum ana sallah kamar a zawa da la'asa an gama ko kuma ko kuma magariba da isha sai kaje da kaje an yi da an yi da sallar an yi da sallar kai kana iya haɗa ko kuma sai ka yi magariba ka fito ka ka tafiya ka da sai ba ka yi da kai in ka je an gama duka to na gane shi kenan kama radiyo sai mai magana dan kwangila an wa dukkan sauran bayani ba naka ba nan ba ne wani kaza kaza ya mallaka kurin dai kana bin mutum ya mutu da bashi a kan shi dan kasuwa ne dan kwangila ne kuma har ya rubuta wani suke bashi to tunda dai na san kun- kamar da ke so ka yi bayanin iya da halin biya ka san har kana ake dan kwangila ka san halin dan kwangila iyayewa kudin suna mallake a wurin gwamnati wannan dole su hakkin kwangila duk mai aiki da gwamnati ko dan kasuwa ne akwai wanda kudin su shekara biyu uku kuma kudin iyayen akwai su amma a hannun gwamnati to kaga irin wannan bai ka ce eh bai ka ce sun han- sun hana ne ko ka zarge su sai ku bincika tana aiki ku yi mishi aikin gwamnati an ce dan kwangila aikin gwamnati ne nawa ga sunan tabbas akwai kuɗi da yawa wannan na mutane masu yawa ba su samu ba wani shekara biyu shekara uku ko shekara guda kakin da yan shekara baka ce ba su biya bane ba gaskiyar magana kan ku gagg- gaggawo zargin su ko kokarin bincike tunda dai kun san sun yarda kuna bin su kenan din da aka dole an biya ko shi ne amma dai ina kyautar zaton akwai alamari na ɗan gila da yawa abin da yake ya mallaki miliyan ɗari amma bai bai shekara ɗari a hannun shi na san dan na san abin kwangila da kyau dan uwa ka ku gaggawa zakin su ku je ku tabbata na biyu ku dan tambaya kuna dan bincika ya shi ruwan zu kuma ku tambaye dalili yawa su ga mu dalilin insha Allah a ba mutar kullun gane ba ka wani wani wata waya akai shi ruwan zu shekara guda ya saga muku ba shi ganan ba sai mai maganar eh, huduba da Hausa wannan larabci aka ce ce fasara ko ce adam wani huduba larabci ake yanta yan uwa wannan mas'ala ce ban ta fara ba Eh, mas'ala ce wanda aka dauko littawai na fiqhu fiki da laraba masaba nake ka duka ra'ayin masaba guda hudu gaba ɗayan su an kadi ba aka karanta zaka ga wannan mas'ala an yi ta musamman hudu ba bagera arabiya su a can suna magana ne ma cewa halitta a zo na hausa ka sa gaba ko bari bari ko hula ne ko zabarmawa za ka iya zuwa ka musu magana gaba ɗaya ka musu wa'azi irin da ake wa'azi da hausa ba ka larabcin sam ko kuwa da larabci za a yi wannan su haka su saɓani ba ma a zo a yi fasara ba su bisu matsala kan masar- fasara ba ta matsala kan fasara abin da ake da matsala ma akwai masu ganin halittin a hudu ba gaba ɗayanta da hausa mutane nan wazi ne kake kaga kana ka sa mutane la- hausa gaba ko zaro ma ko bari bari ka musu larabci ka musu hudu ba me hudu ba wani sako ne wa'azi ne gargaɗi ne masu yanzu kan ba a yi kenan sai a hasa wa'azi ya je kuma je unguwa mu tsaye mu ka- mu kuma kawai na speaker da wa'azi mun je aya mun je hadisi mu taimu mu yi muka yi. mun yi wa'azi kudu ba wa'azi ne jan hankalin liman ne na wani satin bayan zai da abin da ya kana liman ke bayani a sati mutane ba su ma da san wasa gaba in kana magana hudu ba shi ne wa'azi ne idan mun dace ba hudu ba da hausan mutane kenan ya wasa wa'azi idan ka zo ka mutum larabci kai aya kan hadisi me ka mishi me ma'ana hudu ba ai ba ce ba ta ba sallah daban a hudu ba wa'azi ne jan hankali ne ken dole wa mutane bayan da abin suke ji shine ma'ana hudu ba ta tasiri kanta an samu zuka mun kasashen sarasha irin ga Imam Bukhari can da ka sai Imam Bukhari wannan kasashen gabas ta tsakiya kai ta nesa irin so kasashen kasashen Rasha kenan kasashen Iran suwa suwa sama su Pakistan Afghanistan su hudu ba mafi gaba sun zurutu da halcin mutanen wani lokaci bin ba su iya dare Allah ya kanshi gaban arta mishi sai aka aiko fatawa aka aka wa rajin daima ta saudiya malaman saudiya aka akwai musu wannan fatawar an samu rikici a can wajen su pakistan kenan wasu na ga me yasa za a hudu ba da harshen kadai ba larabci wasu na ga za a iya yi aka ce to wannan abin da bayan karanta mas'ala suka ce wannan mas'ala ta hudu ba da harshen ku ba a sha ba te ba amma abin da ya yi a abin da sha aya da hadisi ya ku karanta mutane da aya akan ta da larabcinta hadisi da larabcin shi in yi so bayani ya ku yi bayani da harshen kasarku kaga wannan abu ne wanda ba ma hauci hudu ba hudu ba kanta ana an ta aya ana bayani kenan magana fasara hudu ba bata da wani matsala an ga sabani kan shi duka hudu ba ita da Hausa mutane gaba daya zan ga shaka nan kaje misali wajen Cote d'Ivoire in hudu ba yawan hudu ba uku yake yayi an Arab yayi an Faransa yayi a Jula ya larabci ya kare yadda horon shi ya da jula harshen jula haka ce ma da hudu ba mu an na saba mai yawa wani malamin bai fasara hudu ba shi yasa wani bai san ma abin da ke karanta balle ma fasara shi asalin abin haka haka ya taso da yawa ba san ma me suke karanta balle ma su ma fasara kurin da haka ya gada a rubuce larabci ne karanta haka zai nake da yawa in ba zai Allah kawo ci gaban ilimi ba da yawa karanta suke wasu amma suke faɗi ba haka yana a takashe dan waka ka damu wannan kun fatawa ce ta malamai kuma shi ne mai amfani shi ne manhol huruba a mutane bayani da harshen su Allah ya ce ma sami rasulun labin sa kaumi Allah ya ce ma ta ma sami rasulun labin sa kaumi da annabin Allah ya ku wani sami nabiyin da annabin Allah ya ku Allah ce mu aiko da harshen mutanen shi dubi na lahu dai musu bayani kenan maganar cewa yin huduba ai ainihin ma Allah ce da ya aiko da manzanni ko annabawa ya aiko su harshen mutanen su dan mi dan su musu bayanin sakon Allah kenan bai a ce a zo akwai larabci a kaya ba tsagon eh ana ta lafiya lafiya lau
yawa muna tambaya ne akan ayi akan mito a takaice sai mai magana an hada sallah ka zo kai kai daya daga baya ɗan uwa matuƙa ai daman sababin dama hada sallah ai ɗauki wajen haɗuwa wajen komowa ka gasa komowa amma ba a jami'i kai ɗaya ba a jami'in sallah an kai ruwa ko abu na kai ɗaya ka sallah kan ka sallah kai ka ta ka sun sai masu zuwa misali misali masu zuwa misali an sallah ana sallah ta biyu ka samu ta biyu muka ta kace ka jami'i dan ka hakuri ta waccan lokacin da ya kuma ka sallah kai lokacin waccan ta biyu kenan jami'i ana shi da jama'a na ruwa ko caɓi wannan shine kuma abin da ma fata da yawan kullum a gane cewa da abin da ya zo na addini ga inda ya zo kurin ka yi shi ka huta hakan inda ya zo kurin amma kaka ba kan kawala ta sabana kanan kurin kuma muna fatar cewa mutane za su fahimci aka ce lamar addini ba wani matsala mutum ya tambaya kaza nake ji da abin da ke daddara ranka ba kanka zamana cikin jahilci ka tambaya gaskiya ba laifi bane ba ba tambayar ne ta addini ce kaka ya shayin komi malami abin da sani ga maka abin da bai sani ba ce bai sani ba kurin shikenan amma wannan an wa masala muna kullum muna wani bayanin masalar da yawa ganin ba a saba bane ba wasu garuruwa ma san ba san ma da fasari wani ma ya ce fasara ma fasala ce shi ne ina ga wannan manganu ne mutum da yake dalibin ilimi ne kuma da tawe na kuma su mafikin ta alarba mazhabiyyin kan malikiya suna cikin ko malikiyan ba imam maliki bane ba cikin malikawa wani ne ya kama magana shine da masarar sun amince da ma'aiwansa fada bai na ba a yi da halashin hidin larabci shi kuma iya magana akan akan yin ta ba fasara ba su kashe mutum malamin na fiqh ce iya magana ba a yin ta larabci da don harshe hidin larabci assalamu alaikum masu da alama ta lafiya lafiya alhamdulillah ina gajiya alhamdulillah eh muna son ɗaliban da cikin wannan gane da suke ne na'am eh muna son gane akida kana san kalimi
eh ne wani sallaba eh wajen mi bayani da yawa ne na mi ne yake so ga maka bayani bayani mun gane ba na mi bayani muke so a maka ana na wannan gane sallah shine to shine muka yi bayani cewa muka yi iya magana ne shikenan iya magana ne mutum ne ya zo masallaci an haɗa sallah biyu shi kuma daga baya zo an ƙare shi ma zai iya yin gama sallar na ce a'a kai ɗaya baka gama sallah biyu inda ba ɗan balaguro ba ne ba wannan ta gida da ake ta ruwa daman dalilin masallacin ne ka a watsi haɗuwa da matsala aka ba da dama gamawar amma haka kurin ka zo an ƙare to kai ban da kai wannan shine kurin magana an ka nuni daban ka ta yi ko kuwa kai za ka lokacin farko za ka yi ta lokacin farko kuma lokaci na biyu sai in yayi za ka yi ta wannan shine ga wannan yake tambaya da a Najeriya ne ya ce wai kamar yanzu misali da suke ba da kuɗi za su ba da dubu kamar misalin dubu goma za a kawo nan kasar su nan haka za a kama yan gida to in suka je ba da dubu goma sai a ce sai sun ba da dubu daya tukun za a ba wancan dubu goma wai shin haka ya halitta to wannan irin yan Najeriya suka ce Nijar suka aiko kuɗi Nijar misali in tambayar sai dan Facebook ne kenan an karanta wannan assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
lafiya alhamdulillah Wannan malam ya tada ni daga barci akwai wani lokacin da muka gama aka yi azahar da la'asar aka gama a ba- bakin tribune. To na sayan na wannan tribune ba a gama ba da muka fito sai muka je sayan sai muka za mu wuce sai muka ji za a gama sai muka sa muka yi la'asar a nan.
Mm.
Yaya sallar samu take?
To, kam- Sai mun sake ko kuma to kama radio da babu tishar.
eh muna maga wani dan waki tambaya cewa daga suna Najeriya ne in za su aiko kuɗi Nijar misali in za su aiko naira dubu goma sai a ce sun ba da naira dubu goma sha ɗaya don kuɗin aikowa da za a yi to a yana dan wa wannan dubu da ka bada kuɗin aikinsu ne kuɗin kuɗin transfer ne nan ko a Nijar ma za ka aiko misali ne za ka aika mu kuɗin transfer ai ka biya kuɗin aikawa wannan ba bai bai lahi su ma ba su yi lahi ba sun da shi kuɗin aikinsu ne ba lahi suka yi ba eh nan ba kiran tara ba assalamu alaikum Assalamu alaikum.
na'am wa alaikum salam Za ta malam.
na'am na kwana to malam na yau na yi sa'a na kama radio fani to bismillah da nan gidi ne daga da gida to bismillah Eh, wai kaman wajen kutuba din nan akwai malamin da kullum shi kutuba guda ce yake kuma wallahi ba ba ya fassara ta kuma kullum guda ce yake hmm
to wai kaman kuma yara ne kutuban to assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to dan uwa na girgir masala ya hudu ba guda ba a cewa juma'a ba ta yi ba amma ba ma'ana babu ci gaba nan wa'azi ne kullum a ce a ja abu guda ko da ranar da dama yanzu ba fasara kuma abu guda wannan iya kwatanta cewa dam bai da shi bai hudu da a yana ba nan ba can kaɗai bane ba shi ne na ga muku da yawa ba su iya san mai sai hudu balle ma su iya fasara maka balle su hudu ba kenan abin yanzu Allah ka zamani ne na magana mu nemi tsara hudu ba amma da babu haka na yi a takaice hudu ba ta wani juma'a ta yi amma da akwai na ƙasa akwai matsala inda samun a ji hankalin shi ya karatu kada shi ne kamata amma da siya a ɓoye cikin hikima neman aje a samu malamai aje a ka- aje a dako da sati kwana biyu a dawo daga wani gari yana da kyau don ya ci gaba Assalamu alaikum warahmatullah.
wa alaikum salam wa rahmatullah Wala na kwana.
lafiya lau alhamdulillah Wala da Allah tambaya gare ni.
to bismillah Allah sana sai Wallahi ma da eh, sallah ce na yi.
eh Ko kuma yi ma haka ne kin tana kasancewa. Eh mutum ya yi sallah ya yi da sace kawai ya yi ko bai yi ba Allahu akbar da harama. To wala yanzu haka nan ta kasance sake sallah sai yi kuma ya yi lissafi ya yi lissafi yana tsoro kamar mutum ne mai bai yi ba.
dama dama haka yake ko ko so ɗaya so ɗaya ne
Eh so ɗaya ne ko dama haka yake eh tambaye ka nayi so ɗaya ne yayi ko ko dama haka yake mai kokonto ne a'a wallahi ne gaskiya ko kwankwanto ne.
to na gane kwankwanto ne mata to shikenan wasu dan haida limankin ma in kai sallah sai ka ce anya kai ko kuma balle inda in in kai kaɗai ne sai ka ce kai Allahu akbar ta shikenan na gane ba ta sallah ko kuwa zai na gane to kama radio kama radio ka ji insha Allah to dan Allah taimaka mu ya nuna min da mai maganar sun gama sallah a tribune sun zo stm to kamar da cikin saifika suna na- na abu malik ya kawo na masalar shaksa na bin taimiyya ya kawo magana babu sharaɗin jerawa misali kayi sallah a nan misali magarba kuma ba su gama ba kai gaba ga isha kana ibi ka gama kuma sallah ka tayi haka ke cikin saifika suna kan ba ba lahi bane ba sallah ka tayi sai magana ta wannan mai kokonto dan uwa wanda yake da cuta ta kokonto irin wannan duk ibadar da kai bayan ka kare ta ko ba shi ba duk abin da ka kare he bayan ka kare misali arwalla can an yi nan sha kai an yi yankin dama ko in ka wanki sai abin da kai kini ne he- shi ne zaka sake amma ka bar sake sallah ko koma baya kuma me yana cutar kokonto maganin kokonto irin wannan abu biyu ne na farko yin ta'awuzi a'udhu billahi minash shaitanir rajim tub ka rika toha bangaren ka na kuma sau uku kuma da abin da ka shakka misali ina arwalla na zo hannuwa anya na wanke anya na wanke huska anya na kaza Ka- kana kwahuwa anya na na shawa kai kuwa kurin ka shawa ka ci gaba ka koma ba shi ne ta al-irad wa ta'awuz ka hasa koma ba da abin da ka wuce na- ne ba da ka inda baka yi biki ne shakka ta zo maka kaka aiki da shakka in kuwa kana yi bai barinka kullum ya sami ya samu zai baka wahala kullum shi dan ne haka yake shi dan ne kamar kenan kenan sallah a takaice baka rama dan ka shakka kabara ko kaza bayan ka kare kullum ka koma baya ko kana cikin raka'a ta biyu anya na kabara kaga zai zai bata masalla ne kullum kai in dai haka cutar kake kullum ka ka koma baya kabar koma baya in tana koma baya kana sakiya shi gurin shaibani shaidani eh kaka biya shi Allah tumke mu eh wani mana wannan abin yan waye na da mutane da yawa lamarin waswasi ko shakka ta shedan ya sa maka bangaren arwala sai ka zo ka kare ma anya na wani abin ko anya ko iska ta fito ba duk anya kaka aiki da shakka kurin kai aiki sai abin ka tabbata ne kai to shikenan wannan kuma sai ka saki assalamu alaikum na'am shi radio assalamu alaikum assalamu alaikum نعم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى لا هي له
أنا كان كمان ما كان كسو عدد جاهن كده حركة شيء يبقى وسو كتاري شيء إن شاء الله مغربا يبقى وانكا في دعوة مدة العصر kenan sun gabe komo ba kenan kamar nan a fajiran yin wasa da ranar masa da rage hankali na السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ولا نعم السلام عليكم ولا muna laya لا لا
السلام عليكم ولا muna laya لا لا الحمد لله muna laya yalla muna wata tambaya ce muke da wata tambaya ce muke da نعم wanda ma yanzu a daji wata tambaya ce
na hayaniya kana karin kurin a takaice mai magana ta jini na mata lalle mace idan jini kurin in lokacin sallah ya- ta diba ta ga imanin huraruwan ya zubo ko jini ya ya tsaya ba komi dole ta yi wanka ta yi sallah ba ta jira wani abu daban in dai jini ya tsaya dole a yi wanka alamun jini ɗayan biyu ko hororuwa ko ya tsaya a gaba komi dole a yi wanka ba ce a jira wani lokaci kaza in ya dawo kuma a tsaida assalamu alaikum alaikum salam za ta mala na'am na lafiya lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah to malam mu tabe da gare mu kamar zancen wannan na girmu ko na gidige ne ke magana ya hudu bana eh to lalle da muka muka gani a karkara an yi sami irin wannan sai ka ga mutum an yi juma'a hudu gaba ɗayan ta kan hudu ba ne ce za a yi ta yi mm.
To yanzu kuma sai muka ga anan cikin marayan ma tabarakallah da muka ga masallatan sun yawa kuma limama an yi su ga sanan da yawa sai muka fuskanci kuma anan kin ma an fara samu wannan matsalai wani in ya zo hudu bai akalla zai hudu ba a ce a samu kamar minti biyar kuma ya ka- ya ka- ya kasance dai ana yin a- ana yin hudu ba irin an yi da wannan satin an ji ba ita mace to nan kin ma mun ga an fara samun haka nake
Yo- ai wannan shi ne yake sa wannan sarki ne ko kuma a rashin karatu ne ko kuma ba shi ne kurum wannan shi rashin rashin kara limanci ne zaman doka man kasuwa kowa so ke shiga kuma na iya da matsayi wajen mai masallaci misali ko dan washe ko malamin shi ne wanda ke mai tsubu ko ke mai wani rubutun sha shi sa shi limanci dan nashi ne masallacin shi ko mai san karatu ba bai san karatu shi ne matsalar kurum jahilci ne mutane da yawa mun samu hali mun yi sana da malamai kuma da babban malamin ba mai kowa mai kowa ma ne mai baka rubutu ne ya maka addu'a shi ne malamin ka ya kai masallaci ya ka bashi kaga bi ka bi san tini ba ka bi ka ko wannan rubutun ya iya ya baka ya baka la ya baka rubutu ka sha ya maka addu'a shi shi ne malamin ka shi ma auren shi ne malami he masallaci kato he bashi shikenan duk dole a dole dole a samu matsala babu ci gaba jahilci ne kullum jahilci na addini wallahi matsala ce ake samu matsala ce rashin kara jahilci ne haka nan wallahi matsala ce Allah sa ga amin amin mutum yana da hali ya yi masallaci ko da shi malamin bai da riba wani malamin iya katan addini ko bai katan addini to da yawa haka ne ko malamin shi ne iya mai adda iya mai lamin shi iya mai rubutun sha iya sha iya mai- iya mai sabka iya masallaci malam kana liman kun a sami raunin limanci da sanda shikenan bisa ba ci gaba a dole tsaya ba ci gaba sai kamata liman da a sa wanda iya wanda zai tsaya ya mutu hudu ba musu bayani an wani lokaci ya zo ƙarshe Allah kai masu tambaya su kira daga baya eh lokaci ya zo ƙarshe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh